قال الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج رحمه الله باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستسبه بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم آم الفتح حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ضحاك يعني أبا عاصم عن عبد الحميد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمثل حديث الليث قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإساق بن إبراهيم واللبز لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال بلغ عمر أن سمرة باء خمرا فقال قاتل الله سمرة ولم يعلم أن الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح يعني بن القاسم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله قال حدثنا إساق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشهوم فباعوها وأكلوا أثمانها قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه باب الربا قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث النافع أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث إن أبا سعيد الخدري يعثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية قتيبة فذهب عبد الله ونافع معه وفي حديث ابن رم قال نافع فذهب عبد الله وأنا معه والليثي حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل sai an kashi da وعن بيع bane الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل فأشار أبو سعيد بإصبعيه فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال أبصرت عيناي أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الذهب بالذهب ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد Mu dawo baya نعم akwai wannan yana cikin abubuwan da ya kamata din da sabanin da a ciki ne ba wata harin bai alham wanga hadisi na harko ga babin in an lura ga wasu da ma'ir malamai sun yi sabani a kansu lokacin da ah, ya ƙul annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu amal fati وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخ- والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شهم الميتة فإن لا بها السفن ويدهان بها الجلود ويستسبه بها الناس فقال لا هو حرام تونات مير يكوما لا هو حرام malai suka ce duk abin da ya gabata wasu suka ce a'a abin da aka nihi al- eh, sayawa la al'intifa an gani da ya ce nan ara aita shuhumar maita wani hudu labihar sufur ana shaha majirgin ruwa shi wannan kicin wadda hannu biha aljulud wato a shawa musu don kasu bushe su kare wasu su bihu hannas mutanen wannan da wannan cewa a ci a irin a ci balbal ta da wadda za a sa kayan a ci balbal akwai gaɗe ta kaɗe ko baka santa ba ito walwalo aka cuta balbalo to kaji kaji an wuce ka akwai balbalo kayan a ci balbal to to eh, ga wani sun haɗi dalili ba ƙali sanda mai ce la ko haramu to duka albai wal intifa ko ku a'a albai faƙat ya ce ai la ta biyu ha ba jamiru huwa rajiyon ilal bai la ilal intifa ƙashi nan kaji shi sa ni ka za mu wuce waɗanda karatun don a kakkama abubuwa inda hadisin sananne ne yana cikin arba'una ko da sauran wurare wai yana cikin bulugul maram kasance bulugul maram tun da shi aka yi ta hawa zannan da ya ce nan kuma ba ajmalu ba kawa ba ai azabu narkewa shi an ma'anar ajmaluhu sai kitchen sai su narke shi ya koma mai sai su ce su sai to dai abinda aka yi nan sayowa an ka hana amma intifa'i ba a hana ba na shaha majiragen da watu da kuma mutane su kunna su ga haske wannan shine intifa to ba a hana ba abinda mazaura makani la huwa haram yaji ila albay don kalu asalin hadisi ai bai ne yake magana eh da yace inna allaha wa rasuluhu harama albay alkhamr to shine wajihin hadisi yasa yana da kyau mu fahimci shi eh na eh eh to yanyin bayu ya shiga nan kaga ya zama haramun amma in su kai da kansu to bai zama haramun kuma musamman hitilla ka san dawa da abubuwa suke don haka dole irin waɗannan man ne fi ne suka wani da shi za mu za mu zo ga matsalar ita ma tana da muhimmanci wannan hadisi a can cikin sahih bukhari ya kara bai faɗi suna ne ba bai waɗi magana samaratun jundub kuma samaratun jundub ne shine umarka magana qatalallahu samura to waɗacewa ya sai da giya kuma sahabi ne sananne samura to malamai sun yi maganganu daban-daban nan sayudi ya ce ina zama da ba a hamra sai ce asirar au amara zammiyan an yabi aha shine amma malamai suka ce yana wannan sayar da giyar da an ga ce yayi to yana da ihtimali guda uku na harko dai shine cewa wannan al'amari ya ya yayi ciniki ne da kahiri annahu akhadha min ahli alkitab an qimatu jizya da ya zo kasa yana shugaba an tura shi ya an so jizya ga yahudu da nasara to sai ya anshi shi wannan kahira amana bai da wani abu sai giya sai ya anshi giyar akan kima jizya ƙauni na ɗaya kenan to haka da ya anshi ƙimar ta giya fa ba a haminhum sai sai masu su kahiran kuma da giya tunda mota gidan jawazi zalik yana ganin ai halatta kuma tunda abun ga al'umma zai dawowa kauli na farko kenan a takeice kauli na biyu na khaddabi ne imamu khaddabi cikin sharhin da yayi a na bukhari yajuzu an yakuna ba al asir nan laraba suna idlaƙin giya da asir saboda galibi asir yana koma giya mai ta khasuhu khamran wanda shi cimen yana koma a mai da shi giya wal asir yusamma khamran kama qasmiyal inabihi ko da an ce inabi giya kauli na biyu kenan kauli na uku an ce a'a ya yi takhallulin khamr din ne mana ya sa wani abu wanda ya hitar da ita daga magiya ta kare wa ba a haise da ita wa kana umar a cikin duk anna zalika la yuhilluha amma shi umar ga aqida ce ko an magiya takhallul to gare shi giya ce kama huwa qawlu aksarul ulama wa taqaddu samara aljawaz kama ta'awlu ghayruhu أن يهل التخليل ولا ينحصر هل في تخليل بنفسها وهكا سي كردبي يا ابن ابن الجوزي yace wal ashbahu al awwal cewa ya sai ya aisaita ne ga kayana amana daga baya akan jizya ya sai da su kahiran don ya anshi kuɗi na jiziyar wadda ya ce shi ne abinda ibn jauzi da imamu kurɗabi suka rinjaye cikin waɗanda ƙauluka guda uku wannan shi ne a kan wannan magana ta abin kaga wannan tawili ya zama dole fa na a laraba na haɗe haka ne ƙatar Allah fulani ga yanan mun yi hadisi can baya qatalahumullah qataluhu duk wannan yana nuhin da rashin yadda sai dai bi hasabi waye an kace ma amma kalma ce wadda take ta nuna tsawatawa da rashin yadda ga aikin mai wannan aiki qala haddathana tana ya doka la'anta a wani lokaci tana ya doka ba haka din ba tsawatarwa duk tana yi amma asali yana ɗaukar la'anat amma siyaki sabaki yana hitar da wata kalma daga asalinta ta shiga wani kuma nan mu'ayyan ne
kwarai ya ayyana shi eh ga yana hadisi annabi ya ce katon lalai hudu a sha shi ne hadisin da muka wuce ba go ga duniya akwai inda ake amfani da arufa da suna da faɗin kuɗi
malam na tambaya ba harka ta bace cewa wai a duniya akwai inda aka wanda zinar azurfa akan matsayin kuɗi bankunan duniya da suna wani ana ajiye ta duk wanda yanzu ka koyi karin tattalin arzikinta saboda tana da zinari a ji cikin banki duniya da haka har yanzu ana kallon zinari azurfa kuɗi ne waɗanda duk ƙasar da adda su to suna da abin nan eh me kace abdullah eh me ya ce a bai halatta mushe ka sayan mada wani mushe a bai halatta masu haka nan sun yara mu za a je a yi gina ne a turbuɗe haramun ne ƙwarai da gaske bai halatta in kana yi wa kasan naman za ka sashe nuri har kana yi Eh na'am. Eh. بألتا قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون كلهم النافع بنحو حديث الليث النافع عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء قال حدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار يقول إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين wannan hukunci ma ya shiga ga warqan naqdiya naira dala saifa wannan hukuncin don duk abin da ya shahi magana ingantattawa da malamai suka rinjayen duk hukuncin dinari da azurfa to ya dawo ga barkatun naqdiya na riba na zakka duk ya shiga wannan shine kauli ingantacce wanda malamai suke akai to ciki yanzu misali kamar abin da ake ciki yanzu sabuwar 200 irin kudin da yanzu sun hara wasu watsu ba sabbi to ka zo da sabuwar kawai da suke wajen bukukuwa sabbi naira dubu goma sabuwa ka ba wani shi ku sai bai baka dubu goma ɗari biyar haramun ne amma da saifa ce da naira ko dala da fawun to akwai tafaduli tsakani to haka duk wanga hadisin to yana shiga ga duk irin yanzu kuɗi muna mu ci misali naira Najeriya ba tafaduli da tsohon naira da sabon naira ba a tafaduli ko waɗanda kuɗi ko sabuwa ce ko tsohuwa ce ko a'a an ka yi ya zama riba amma idan ya zamanto a saifa ce da naira to sun sha bamban daga su masu canji na kuɗaɗe in kuɗaɗe ne daban-daban suke wannan ba matsala amma abin da shahi abin ga guda a yi tafaduli to wannan haramun ne kawai da zama haka waɗanga hadisai la ta biyu dinar bi dinarain kawar ka sai da naira naira dubu a baka naira dubu da ɗari ɗaya misali ko naira dubu biyu duk ba a yi ai yana yi ga bukukuwa da sauran abubuwa da sallah kuma.
eh to wanda ka an san tsayin kuɗi su ba da umursa ya halatta ai ba jinsi guda ba ne eh me kace malam me kace a aka sayi mutum ya sayi ni ya kai da su shi a ana kenan to ai lalle ka akwai matsala cikin abu ne amma banki yana ji su ka aikowa ko ko ko da su mutane kai da kansu eh suna da wasu mutane banki wannan dai sana'a akwai haɗari gaskiya na eh nan daga baya yanzu ga abin da muka yi ne kuma ka ɗauko mu wani sabon
babu sarfi wa bai'i dhahabi bil warqi naqdan
نعم lalle kam to ya zai baka wannan ya baka je naira 20 kai malam duk magana guda shi kaga hi gola shi ku ga wata ruwa ya ko kako hita kako hi hita aka ne bai ci mutai malam babu sarfi wa bai'i dhahabi bil warqi naqdan shi ma kaga canji mun shigo ga yanin magana da sayar da zinari da zuba na kadar
qala haddathana qutaybah ibn sa'id wanda ita ce abin nan dama riba biyu ce ribar fadl da bar- eh, ribar nasi'a to wagga ita ce ribar fadl ita nasi'a wanda sai daga baya ka ƙara wani abu amma yanzu wagga za ku canji to shi ita ce ribar fadl da abdullahi bin abbas yana ganin haliccinta daga baya ya dawo da ya ji hadisi a bisa ido huduri eh Qala haka yanzu haddathana- malamai dai sun haɗu duk haramcin biyu ɗin
قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس الحدثان عن مالك بن أوس أوس ابن الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يسترف من يسترف الدراهم فقامت فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك ajiya in ka yi yanzu ka ci kawo na an jima ka zo ka ansa ba ai sai da yadin biye da ko irin wanda aka yanzu dan kabu kabu ka ba shi sai sai sai ya canji kai a a ku dai tare ku yo ba a- ba a rabuwa kaga abu- abin nan dalafin ubai ga matsayi ne sai ce kawai mun yaro na taho ka je ka anso dole ka ba shi in baka yadin biye biye
فقال عمر بن الخطاب كلا والله لتعطينه ورقة أو لتردن إليه ذهبه are فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء nan canjin ya yi fa amma jinkirin shi a matsala kuma ana samun haka nan sai dai yanzu irin da aka tura ko Mm. Mm. ma misali zai kai kamar miliyan goma ko miliyan shi mai sayar da abin wani ne zai kai zai kai mai
ya yi yana tsada eh ya kai mai naira ya kai masa naira kamar miliyan goma ko to wannan sai ya zama ma ba canji ba ne aiki ne ya kai mai eh sai ya biya shi akan aiki
canji kawai zai ce canji nawa ake yi, a nawa ake canza mm sai ce kaza ne sai ce to da wuka ko kuɗi kaza sai ce to amma babu sai sun taru sai ce to kaga bai zama wannan ba wani aiki ne ya mai kuma ya yarda da shi ina ga akwai dan bambanci to koko
ai aiki tun da aiki a an wuce ka kai yanzu an wuce karatu da kai magana da dokta ya kai ita ce akai ko da dala ce da kuɗin ya halatta to za a yi hannu da hannu shi ne umar ya buɗe wa mai wuɗa dalha wuta cewa wanda ya kai masa kuɗi shi ne zai mai canji eh, shi ne zama har eh yanzu haka yake wanda ma da kai a ba ta shi ne da yawa ba shi ne wajen kan haka ɗan ma zai iya kila maka wani har ba wannan ka'ida ba ba- ba a jirka lalle amma kuma tana da waya kuma ko
yin can ba ɗalibu tunda kuɗin ba za su iya ba so ba ta dauke shi ɗinsa na banki yanzu na ɗan da biya shi inna kuma tana lillahi yiwuwa ma ya juya su eh juya zai ka
dama inda matsalar take komai zai iya canjuwa dalar za ta iya faduwa wannan za iya wannan nan rigima ma ta zo ta shiga to aya
ah dokta bismillah mi kace eh ruhban transfer na'am wannan daban yake insha Allah ba shine wanga ba ko wanga ba shi bane a ka bayan ne can ka an shi dama bai yi wa ai hannu da hannu wannan saboda haɗurran da ake cikin yanzu Mm. gaskiya ba ya ciki na yanzu ɗin transfer ɗin ya yi sauƙi kuma yanzu abubuwan ma sai a huta yanzu kuɗi ga hannu haɗari ne ga kowa amma yanzu nan haka ba sai an cima abin da ba a so duk kuɗi su komo ga katinka yanzu irin sau- a ƙasashen turai da saudiya ba gani kawai mutum zai zo ya ci na kin miliyan kaza sai ya ɗauki kati ya bayan shago sai a sa tsut sai a ɗaya kuɗi a gama yadda sit a gamo mai da abin ga ya sa hannu ya wuce to me ya sauƙi irin wannan Eh? ko mai kyawu amma kai ta ma da tsayin kuɗi suna ruɗe ma suna wari don dai kuɗi ba a yadda su dole sai ka wanke hannunka wallahi malam akwai wani babban ɗan siyasa da ya tashi sawa abin ga sai ya yi buhuhun ashe ya aje su an ta sa musu wa- wanga maganin abin ga kwari duk an ta a da ya kai mu wari duk ya game amma mutane ne kuɗi ne ba ba abu komi ba a naira ma ba dalas ba ma to yanzu abin da aka yanzu shi ka ta musu da hankali an ce can wani sun bi suna ta shiwa da kuɗi saboda canji wani kuwa an ɗauko a shi har gara ta ce wajen miliyan wani abu duk da yana ana cikin social media ana ta faɗi ko Alright, wani gida ya ɓoye ko da an katiba duk ga ta ta lalace naira eh dama dai haka a duniya take in baka ci a ci ma shi ne eh eh ba dole ba kuma wai ni na da wani ra'ayi tana kuskure ne wai don me za mu ce mu mutanen aurewa mu zama baya ko shi mu aka tausaya ma yan tashi magana wanga canje saboda yan arewa ba su kai to tun mista ba mu kaiwa tun da abu ya cin muna wannan ai ba ci gaba ne ba a so eh abin da zai kawo ci gaba ne ba a so ba yanzu network eh da bankuna a ƙauyuka babu banki Eh.
babu kuma network shi sai kai ta fama transfer idan aka koma wannan in aka gyara su nefa nan ta zama kowa su yi wani caji network a ji a yi kai ga ta malam to yoshi za a wanga gyara su za su gyara sai wannan ci gaba da kaci.
Ito.
Amma za ka tabbata wannan wani wurin za ka je yadda ma za ka tura kudin kun waya ce waya ta ka babu ma babu ta a a garin. Da za ka caji wata waya.
Eh.
Wannan babu ne kiwon. To ga Na- na fahimce ka dokta amma kuma abu ne kuma gashi Ito su za su ya za a yi kowa ma ke yi ba.
to amma yanzu ka ga abin gaya na amma yanzu ga wani abu da an ka buɗa pos pos shi ma ya taimaka ko akwai pos yanzu eh amma pos yanzu hatta ya garanti bisa ga banki don za ka je banki a ce ma kuɗi Ada ga yana shi ko saboda wannan din.
abu ne Allah ka taimake mu mu samu mahita matsaloli ka hana cikin su tabbas wallahi to Allah ya kyauta na'am gwamna bayan zan dawo magana ce akan wata shubuha da na gani ko da gidan talabijin na larabawa game da abin da ya shafi giya ana munazara ne tsakanin wani da wani malami game da giya shi yana cewa giya ba haramun ba ce irin mulhidan nan ko shi kawo shi inda aka ce haramun shi kuma mun sani daga cikin siyan na tahari ba dole sai an ce haramun ne abu ba to shi malami ya gaya mishi daga cikin kayoyin malaman usul akwai kamar ishtani misali ya kawo wadin Allah wa ishtani bin rijista min alqawl wa ishtani bin min al-awsan ba wani ya ana sai ce a'a shi sai dai an kawo mishi inda Allah ya ce an haramta giya sai a zo da kalmar tahari to wagga magana ai malamin nan shi adalahi eh to malamin ma da zai zanna shi wanga abu shi adalahi ga ta malam wanga mutawatin ne inda musulmi na giya haramun ce ba hal antum muntahun to wannan ba sai ba to ga wata ansa ya yace da manzo rahama kuma atakum rasul to shi ya haramta ha kuma wannan mara ma- malaman da kai haka Allah ma da su adalai abin mutawatiri na addini ka zo wani sha'araki eh to to eh wanda abu illa ne wallahi masu yin nan a amina ne a aka suka ce ma abin itijahar ma'akis ina ji itijahar ma'akis ne ko akwai malam wani habibu jabbar kaji a wani shaidani Wani ɗan yana bidiya da ne.
shi'a ne ba Sunni ko ne.
ojo fari ɗan yemen Habib.
ɗan yemen wannan ɗan ɗan ɗan kuwa a malam bari ya tattauna laye ya kake wai magana ce mai muhimmanci
shi kuma munazara ce da ke da wani yana magana game da kewayen abar abar sai ce za a ce kewayen abar abar shi ka ba ne a wannan jabari rabu da shi wanda ya ce maulidi suna ce mu'akkada kuma ma ai wajibi da kamar shi a bar shi a hafi a maulidi ne nika magana yana da rattin da wani malami mai rati shi na ta ce akwai Eh.
munazara da suke da shi da kuma da kan game da cewa wajibi ne ke mutum suna kuna hafi mutai ya ce dole ma ne Allah sauka mutai إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
a suna da muhimmanci kai kana gani ka sani nan wanda za ka gani ba ka san iyaka inda za su tsaya ba to gashi to
wasu ba su shefa wannan ba su san hamaye ba
mujahid
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث قال قالوا أبو أبو الأشعث أبو الأشعث فجلس فقلت له حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت قال نعم غزونا غزاة وعلى الناس معاوية ma'ana na shugabanci فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آية من آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أوطيات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى فرد الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية أو قال وإن رغم ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء ya wace ta ta yace قال حماد هذا قال حماد هذا أو نحوه
kuma abu ne da obada yana cikin asabiqun al-awwalun ha da shi an kai bai bai ace dubbe wai na horki da annabi sallallahu alaihi wasallam
قال حدثنا kaga إسحاق in mun dadiya musulunci ne ya dade ba wai yau shi shiga musulunci shi yasa daga baya kawai ba da ta taya ta yabban ma abin gani قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم wannan na Allah ya gafarta musu kuma Allah ya kado ka darajojin su وابن أبي عمر جميعا عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بهذا الإسناد نحوه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا راجع.
كيف شئتم إذا شو- كان يدا بيد shan akwai a- da ya ce a diyatin nas wadda abin yake za a ba su amma za a ɗebe masu ga baitul mal abin da za a ba su ala yu hasabu thamanuha fi adai mushtari min baitul mal to shine abin da shi ubada ya inkari da shi muawiya yana ganin tun- ana yi haka nan din. shi Ala- asalin magana قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء wannan ita ce ribal fad wadin shi muku قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان الربعي قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل فذكر بمثله قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه ya ƙara ko ya nemi a ƙara mai قال وحدثنيه أبو سعيد الأشج قال حدثنا المحاربي عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد ولم يذكر يدا بيد قال حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن, عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما yanzu kamar ɗangina zinari ana iya cewa zinarin gari kaza da dinarin di- to ko da wani ya yi wani kyawu don wani wurare ɗin wasu sun yi, to ba ya halatta a yi tafadu yanzu haka ana haka irin masu aunawa ɗin nan Ma- don su suka yi shi riba aikin su eh eh mm. To, ba ba tun da ba sa kai za a baka ba, ciko ne za kai. Mm. In zinari iri, iri, na ga akwai ɗan bambanci kaɗan, wanga shi ɗin ne, wanga shi ɗin ne. Kawai a ce saboda wanga ɗan kaza ne, wanga ɗan kaza ne, to wannan kan riba ne. amma kawai yanzu wanga da kace akwai bambanci za a ce to in dai irin wa kaka so sai ka cika kaza to wannan kaga akwai bambanci ga fahimta ta ban sani ba eh ai bai bashi ba wanga ba a baka ba kana son zinari wanka kawai da yace mata tun da su an kai tuni wannan abu sai ta ce wanga ta kaso zai ce to wanga kan sai kai cika kaza yake tunda kuɗi ne amma nan kawai canji ne za ka anshi wanga in baka wanga wanga ko kasuwanci ya shiga ciki wannan kenan musanya dai ake magana eh shi kuma wancan cinikayya
ba sarf ba ne
sarfu ne eh kuma jinsi jinsin wani
to wanga shi da yahi ko wani a sayar shi da hali ne wanga magana ta yi a yanzu sai ka kai dinari sai a auna sai a biya ka ba kuɗinka ya baka riyal sai bayan an kare ka ci to wanga nawa yake sai ce riyal kaza wannan shi assalama gaskiya
قال Wanda حدث abubuwa ne duk sun sa subhanallah saboda an bar addinin an shiga irin da kahare kai shi sadawi ya koma sabo قال حدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني موسى بن أبي تميم بهذا الإسناد مثله باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت هذا أمر لا يصلح قال قد بئته في السوق فلم ينكر فلم ينكر ذلك علي أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بي- بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا ya Wa- zama to wanga ya baya yanzu in ce sai jibi ka zo ka abin nan to ya zama riba وأت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني فأتيته فسألته فقال مثل ذلك قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حبيب أنه سمع أبا المنهال يقول, يقول سألت البراء بن عازب عن السرف فقال سل زيد بن أرقم وهو أعلم فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه أعلم ثم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا tare da warak daban jinsin ta daban da zinari amma tare da haka nan tunda bashi ya shiga to an haramta قال حدثنا أبو الربيع أبو الربيع العتكي قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالفض بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن يحيى بن أبي إسحاق أن عبد الرحمن بن أبي بكرة أخبره أن أبا بكرة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله باب بيع القلادة فيها خرز وذهب Eh, zamanto irin ah, abin ga da mata ka sawa a ga shi mai ga مرجاني hmm? sarka to sarka ga akwai wani suna ga sarka sabu ko murjani eh wanda duk abin waya abin waya koko ga kunkuru tsakiya jigida duk dai suna ne to ka- suna hada kulla to sai an ka sa irin duwatsuna da kuma zinari ana hada su to kuma sai an ka zo sai da ita tsakiyar to ya za a cinike قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أبو هانئ الخولاني أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلال في القلادة فنزع فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن shiga wani zinari to ba za a abin ga sai a kwanci a yata da zinari daban duwatsunan daban don za a sai da zinari daban
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد سعيد سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها ووجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل sai a rabe su قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن أبي جعفر عن الجلاح أبي كثير قال حدثني حنش السنعاني عن فضالة بن عبيد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الوقية الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن قرة بن عبد الرحمن المعافري وعمر بن الحارث وغيرهما أن عامر بن يحيى المعافري معافري أخبرهم عن حنش أنه قال كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب و- وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال in انزع garat ai ma'ana wa ƙarfi sahamina انزع ina ganima ذهبها انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا نعم.
تأخذن إلا مثلا بمثل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل باب بيع الطعام مثلا بمثل قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو حاء قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بئه ثم اشتري به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر لم فعلت ذلك انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل قال وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل له فإنه ليس بمثله قال إني أخاف أن يضارع أن, أن, أن يضارع don su yi kama ina tsoron su yi kama da juna alkama da shi'ir wanda ya san shi'ir karami ne bisa ga alkama daga suna gani jinsi biyu ne an ka ce to ai ba ya ce ni ina tsoron su yin kama ya sani ihtiyadi
Bala.
haka in dawa ce ba da za a yi a yi fifiko amma in ba dawa da gero sun sha bamban misali ko masara da shinkafa amma shinkafa kowace iri ce yana ce eh, eh, eh, eh, eh, duk dai jinsi guda ne haka ma gero da abin nan maiwa maiwa ba kowa ya san maiwa ba ko
قال حدثنا عبد الله Allah بن ya kamata مسلمة ku بن ji su.
قعنب wani ya tashi tambaya mina ne kake yi?" ko ya fasa قال حدثنا سليمان
to an يعني ابن wani بلال mu je mana eh eh ya halitta
عن عبد akwai matsala ne eh ba matsala fi wai عن an عبد amalan tambayoyi ne masu muhimmanci da Allah tunda kaga fi wai sai yanzu an kai malamai ne duk su bata haka ko ko akwai wani sawa cikin mai malamai wani dai malamin musulmi ne Mi- a yayin shi a- ba aiki an kai ma ba eh aiki an kai ma za ka ni eh mi ka ce ma eh na'am na'am wani sa'in na kan je wajen mai POS sai ranto abin nan da yi kokarin tura masa kuɗi babu abin nan babu network eh to saboda sarayya sai ya bani kuɗin da nake bukata cewa abin nan eh, na tura masa duk sanda aka samu network to shi nake abin nan nake son ranta ma yayi ranta ma yayi ya ranta ma eh to in na tashi in na tashi tura masa eh, zan sa- zan haɗa masa da abin nan service ɗin sani nawa yace ka bashi
dubu biyar misali akan ƙarin naira ɗaya eh shine nace kudin hidima ce da komai zaka tura mai dama ba wata zaka yi harko bane shine ina ga ba mamanci koko sai in ya ce wani abu wanda ya hita daga wannan tsari to kaga wannan kuma ya zama bashi ne ya jawo amfani shi yana neman a mai da shi babin canji kuma ba canji ba ne Mm. aiki ne eh me kace doctor eh eh me kace ko ba tambaya ka tashi ba eh eh ba ka hada mai tun da ba aikin bai yi ba in kai haka ne ya zama riba eh kamar mai da rance an zana laya amma yana ce ya ja wani amfani da dubu ɗaya wai ɗari ɗaya to ya ya zama riba kuma asali ne ingantacce daga abdullahi salam kuma malamai duk sun ce akan wannan eh eh wanda ne bayani na yi bayani ta mashin ai ka haɗa mai bai ce ya hau mashin ba ka ba shi ba laifi amma dai dubara cuti sai malam da aka aji
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب هكذا mutai ka aji abu ne قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري استعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب janib ma'ana jayyid
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الساعة بالساعين من الجمع
aljam wanda yake mara kyawu irin abin ga haka فقال رسول الله raje
قال رسول za mu الله ba ta mara kyawu sa'i biyu sai a ba mu wannan sa'i guda
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا An kawai وكذلك da an الميزان ka ce mun ka ce muna cewa wajen zinarin nan wanga hadisi ka kayan ayyada ka ce ka sai da zinarin ka za su saye sannan daga baya ka sake saye tuna haka tun nan dabinon dabinon ne mai kyawun da amma irin wannan gaskiya ka ga ya tabbatar da hadarin wancan cewa ka kawo ciko kuma abu guda mm. na'am kakara tana da matsala ko? eh da masu mota masu sai da motoci to a a yi cinikin wannan naka ɗin In- in ya- in ciniki ya tabbata a kan kaza sannan sai a yi wancan akar makalla riba tana shiga waya ne
miya bai shiga ina yaro ba shiga bisa kaɗai bai waya
Hmm?
tabaduli ya shiga in na nasiya bai samu ba na fadala yana shiga kahi ta waya aka wata waya eh na akwai matsala ya kama kafet a kiyaye wancan yana kama kafet masu sa wannan taron wuta a daina yana fara kama kallon
yanzu ka wani nokia ba kamfani guda ba ne to na na'am muna son mai ta da magana ce ka hanyar tambayar ka mika ka so ka ce to Allah wa alam akar makalla na'am ita riba fi kulli shay ne
inda inda abin yake zama rabawi ba ba kana rabawiya waya riba wi mala to wai yanzu waya ɗaya da iri ɗaya ta hihi ta yi sai a da jinsi jinsi tahi ne eh to eh akwai bambanci kaga shi ke ba babu ribaci tun da shi ikhtilafun ajnas to fa biyo ya- kai ba shi tun ko wanda ka karanta ne Eh, fa hadhihi al asnaf eh uttifaqa alaiha eh to malamai sun kiyasin sauran abubuwa to yanzu waya akan me aka kiyasanta in in waya akwai tafaduli ma'ana akwai bambanci to ba a rewa ba ta shiga ina nufin waya wani jinsi za ta koma za ta koma zinare ko Kaya ce.
azurfa ne ko abinci ko mil ko tamur ko wani ai kamar ba ta koma zuwa ga ba ta koma ko ina ciki cikin wannan ashe hidima kuɗi ce ka yadda kuɗi ce a a a wannan wani abin ka kai dokta waya kuɗi ce ko ba kuɗi ba ce jama'a waya kuɗi ce ko ba kuɗi ba ce
a ba yanzu kuɗi wanda aka bar- bari ku ji wani mu- wani abu mara daɗi kusan ga tarihi yanzu kwanakin ga koko shekarun ga ba abin da aka sata irin waya cikin ma cikin abin ga za a rahe mutum cikin makabarta aka sace waya a zahab ba rula ba dukiya ce ba dukiya ce babba kuma eh amma ba kuɗi ba ce zo yawo to to mace ka te mu sarka hi mutai wani karatu ne kadan قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد المجيد بن سهيل ابن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجعه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الساعة من هذا بالساعين والساعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل بئ الجمع بالدراهم eh ثم ابتع shi samu بالدراهم mara kyawu جليلا ka sai da shi da dirhami a ba kuɗi قال حد...
akwai yanzu wani alkhairi da na ji ana kokarin a yi Allah ya tabbatar da shi cewa arewa a yau ta sa itacen dabino a shikka itacen dabino na ji ana ta magana to an ko Allah ya taimaka kaga an ka samu an ka shika an samu sauki abincin ma tunda akwai akwai dabino yanzu wani kauye ne na can jigawa su ba ga yanzu ana taya ma san dabino can to ka kiyaye to in wannan da za a samu amfani sosai kuma da bino ya kama yana shekara he da ɗari uku ko ɗari biyar yana ne tun yanzu ka ga su hannun na batin har yanzu tun wancan ne kuma kaga shi da bino annabi sallam ya subuta shi kamar mumini ne komai nashi alkhairi ne komai nashi yanzu kasashe da yawa tura sun tabbatar da unwan da bino yanzu haka muna hata Allah wanda suka ɗauko wannan abubuwa Allah ya ba su iko a samu shikka itacen da biyu ne a rene su munan ƙasar tamu albarka gare ta kusan duk wani abu ana ya sa kuma yayi eh Allah ya taimake mu قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا معاوية حاء قال وحدثني محمد بن سهل التميمي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي واللفظ لهما جميعا أن يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام قال أخبرني يحيى وهو ابن أبي كثير قال سمعت عقبة بن عبد الغافر يقول سمعت أبا سعيد يقول جاء بلال بتمر برني فقال, Barni yana cikin mafi kyawun da Benin har yanzu Barniyo فقال له رسول tsada الله gare sosai فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا فقال بلال تمر كان عندنا ردي فبئت منه ساعين بساع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبيعه kalma ce ببيع آخر ta, ta damuwa eh, ta wajja wa ta hazon ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبيعه ببيع آخر ثم اشتري به لم يذكر ابن سهل في حديثه عند ذلك
shi dabino ya gani na wasu an ga ce dabino kawai da hadisi ce ba ba gidan da akwai dabino ba yunwa to dabino wani in ka ci shi guda biyar ka koshi fa ka ɗauka irin dabinan ku nan Ah, ga don haka wasu da sai su ta kallon irin wanga da agare su قال وحد...
abu ne ma- masu tuwo sosai
قال وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي قزعة الباهلي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال ما هذا التمر من تمرنا فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا ساعين بساع من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخلط من التمر فكنا نبيع ساعين بساع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ساعي تمر بساع ولا ساعي حنطة بساع ولا درهم بدرهمين قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد الجريري عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد قلت نعم قال فلا بأس به وأخبرت أبا سعيد فقلت إني سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد قلت نعم قال فلا بأس به قال أو قال ذلك kaga asalin magana da wanka ce dan Abbas yana ganin jawalu daga baya dawo sai abi sai da iske shi nan إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه قال فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأنكر فقال كأن هذا ليس من تمر أرضنا قال كان في تمر أرضنا أو في تمرنا العام بعض الشيء فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة فقال أضعفت أضعفت أربيت لا تقربن هذا إذا رابك من تمرك شيء فبيعه ثم اشتري الذي تريد من التمر قال حدث- kaga wannan shine ya rubuta mai wannan fatawa tassa Abdullahi Abbas ya dawo daga rigar falal don shi gani yake in dai za a hannu da hannu to ana hihitawa ko da jinsi guda ne to shi na abi sai da ce to bari mu rubuta mai kai ya saki mako ga fatawa ga hadisi da yazo
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا داود عن أبي نضرة قال سألت ابن عمر وابن عباس عن السرف فلم يرى فلم يريا به بأسا فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن السرف فقال ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك لقولهما فقال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن لك هذا قال انطلقت بساعين فاشتريت به هذا الصاع فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك أربيت إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت قال أبو سعيد فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة قال فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آت ابن عباس قال فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرها قال حدثني kaga ya dawo kenan fakariha قال قال حدثني محمد بن عباد ومحمد بن حاتم وابن أبي عمر جميعا عن سفيان بن عيينة واللفظ لابن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل من زاد أو ازداد فقد أربى وقلت له إن ابن عباس يقول غير هذا فقال لقد لقيت ابن عباس فقلت أرأيت هذا الذي تقول أشيء راجع قام سمعته قال من بسم رسول الله.
الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله عز وجل فقال لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أجده في كتاب الله ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيئة haka sai na fahimci babu ciki a cikin fadar cikin jinkiri ne kalin murad fi gairi mutakhidhi jins
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإساق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال إساق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا فيما كان يدا بيد قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا حقل عن الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس فقال له أرأيت قولك في الصرف أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل فقال ابن عباس كلا لا أقول أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به وأما كتاب الله فلا أعلمه iko kuna abin nan ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما الربا في النسيئة